بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل عليه وعلى آله وصحبه ومن والاهم إلى يوم الدين اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا فعلمنا ما ينفعنا وزدنا من لدنك علما رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي بايا هكا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بركة مدى ساجة اللرى مجلس منا كراتون للتافع المقدمة العزية littafi wallafar al'imam abulhassan shadili al-manufi al-maliki rahimahullahu ta'ala wanda muke a wannan masallaci na al-burhan ana unguwa GRA a garin azare yau ranar alhamiswa goma sha tara ga watan rabiul awwal shekarar hijira alif da ɗari hudu da arba'in da biyu wanda kuma ya zo daidai da biyar ga watan goma sha ɗaya miladiya shekara dubu biyu da ashirin za mu tashi yau a kan ladubban juma'a muna karatu ne a babin sallar juma'a karatunmu da ya gabata mun karanta sharuɗan juma'a sharuɗan ƙarishin sharuɗan wajibci da kuma sharuɗan ada'i wato sharuɗan aiwatar da ita juma'a ɗin yau za mu tashi a yadda malam ya ce wa yustahabbu zinatu bi ahsani thiyabi wa qassu sharibi wa taqlimu al-adhafiri wa siwaku wa massu tibi wa nahwu dhalik malam ya ce wa yustahabbu kuma an so az-zinatu yin ado bi ahsani thiyabi da tufa mafi kyau wa kafsu sharibi kuma an so saisaye gashin baki wa takalimul azafiri haka an so yanke faratu wa siwaku an so shiwaki wa masu tsibi haka an so shafa turare wa nahu zalika da makamancin haka wannan malam ya kawo daga ladubban zuwa sallar juma'a malam ya ambaci ado da kuma sanya mafikin tufafi da aske gashin baki da yanke farce da shiwaki da sanya turare sai dai bai ambaci na farko ba daga cikin ladubban ranar juma'a shine wankan juma'a wankan juma'a a wajen wasu malamai ma wajibi ne wanda bai yi wankan juma'a ranar juma'a ba ya yi sabo amma a wajen jamhurin malamai wankan juma'a ba wajibi ba ne ladabi ne daga cikin ladubban zuwa sallar juma'a sunna ce daga cikin sunnoni wanda manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya kwadaitar har ma ya tsawatar akai da faɗinsa غسل الجمعة واجب على كل محتلم wankan juma'a wajibi ne akan duk wanda ya kayye mafarki duk baligi kenan a cikin wani hadisi ya ce idza jaa ahadukumul jumu'ata falyaghtasil idan ɗayan ku zai je sallar juma'a to yayi wanka wannan umarni ne inda a ce wannan da ire-iren haka ne aka samu daga annabi alaihi salatu wassalam to da ba makawa wankan sallar juma'a ya zama wajibi sai dai an samu wasu dalilai da suke nuna cewa wankan sallar juma'a din ba wajibi ba ne kamar yadda ya zo ya tabbata annabi sallallahu alaihi wasallama ya ce man tawadda'a yawmal jumu'ati fa biha wa ni'mat wa man igtasala fal ghuslu afdalu wanda yayi alwala ranar juma'a to ya kyauta amma wanda ya wanka to wanka ya fi falala wannan sai ya nuna cewa wanda ya alwala to alwalar ta wadatar masa fabiha wa ni'mat ta masa tayi har aka ce ma dalla da alwalarsa ya ka ce wanda ya wanka kuma wanka ya fi falala to inda a ce wankan wajibi ne to da mai alwala ba a yabe shi ba kuma da alwalar bata bata sauke masa wajibci ba to hakan nan kuma ya tabbata a lokacin sayyidina umar yana khutuba sai ga wani cikin sahabbai wasu riwayoyi suka nuna cewa usman dan affan ne ya shigo masallaci a makare umar yana khutuba ya ce usmanu mai ya makarar da kai sayyidina usman sai ya ce lallai na makara ne saboda wasu hidimomi ban samu dama ba ma sai alwala kadai na samu na yi mana bai samu damar yin wanka ba alwala ma kadai ya yi sai umar sai ya ce alwudu'u faqat hakan ɗin ma bayan kama karan ma ka shagala kuma du alwala kaɗai kai amma bai ce masa koma kai wanka ba sai Usman ya zauna ya shiga masallaci ya zauna ba tare da ya koma ya yi wanka ba tare da sai Umar Khalifa ya umarce shi da ya koma ya wanka ba ba tare da kuma sauran sahabbai sun sun kiraye shi zuwa ga wanka ba wannan ya nuna cewa dukka a sanin su wankan ba dole ba ne shi yasa wankan sallar juma'a sunna ce mai ƙarfi mai kuma daraja da annabi sallama ya ba wa muhimmanci ba don komai ba sai dan in an yi la'akari da kissar abin da ya faru lokacin da aka fara sanya wankan juma'a a masallacin annabi alaihi salatu wassalam sahabbai sun tafo daga kasuwanni lokacin sallar juma'a wani ya tafo daga wajen yan awaki da tumaki wani daga wajen yan kifi wani daga mahauta wani daga wajen yan au wani daga wajen yan koli wani daga wajen yan lilo duka an zo an haɗu a kasuwa a masallaci kowa da rigarsa wacce yi nan hada-hadar da ita masallacin annabi sallallahu alaihi wasallam ya gume ya shigo zai yi hudu ba ya hau mimbari ya ji masallaci ba yadda yake kowa da irin gudumawar da ya kawo daga kasuwa annabi sallallahu alaihi wasallama sai ce da za ku taimaka mini wani satin in za ku zo ku yi wanka to daga nan ne sai aka shar'anta idan za a je sallar juma'a a yi wanka har ma malaman fikahun malikiya suka tsananta game da wankan juma'a suka ce wajibi ne a sadar da shi da tafiya masallaci kar ka yi wankan ka shagala da wani abu suka ce duk wanda ya wankan juma'a ya ci abinci sai ya sake duk wanda ya wankan juma'a ya yi bacci sai ya sake duk wanda ya wankan juma'a ya tafi wata sabga ba masallaci ba sai ya sake duk wai abin da ake gudu saddu zari'a a toshe kafa da wasu za su samu damar idan sun yi wankan juma'ar kuma sai su je su yi tsami sai kuma su tafi masallaci sai ya zama makasudin da ya sa aka shar'anta wankan an sarayar da shi ya faɗi an rasa shi tunda an yi wankan kuma an je an yi tsami amma idan daga wankan ne aka tafi masallaci to dama abin da ake nufi yadda za a je a haɗu a masallacin nan a haɗu a haɗu a cika to ya kamata kowa a ce gudumawar ƙamshi ya kawo ba gudumawar tsami ba to shi yasa ake so a yi wanka ranar juma'a idan za a tafi sallar juma'a don haka ladabi ne na farko daga cikin ladubban tafiya sallar juma'a ya zo cikin hadisi ingantacce cikin bukhari annabi alaihi salatu wassalam yana cewa idza tasala ar-rajulu yawmal jumu'ati idan mutum ya yi wanka ranar juma'a wata fahara mastafa'a ya yi tsarki iya gwargwadon ikonsa ya tsarkaka ya tsabtace jikinsa mastafa'a iya ikonsa wada hana biduhunihi ya shafa mansa da yake da shi ko mai gurguwa ko abunan ko koko ko basilin ko dai wanda abin da ya sawwaka na mayi ya shafa aw massa min tibi baitihi ko kuma ya shafa daga turaren gidansa yace da Allah madan ba ni turare in saka ko humra mata mata in shi ba shi da turare sai ya sa turare a jikinsa sun ma'atal masjida walam farrik bayna ne sannan ya zo masallaci bai raba tsakanin mutum biyu ba ana da ya zo masallacin bai samu mutum biyu suna zaune ya buɗa su ya tura wannan ya tura wannan ya shiga tsakaninsu ba a sai dai idan dama ya samu sudun ma kowa a gefe yake akwai wurin da zai iya zama ba tare da ya za kuɗa su ba to sai ya shiga wannan wurin wannan babu laifi amma idan sai ya zama sai ya ture wannan ya ture wannan sannan ya cusu tsakaninsu a'a ya saba ladabin juma'a sun ma'atal masjida sannan ya zo masallaci walam yufarrik bayna ithnaini bai raba tsakanin mutum biyu ba yasa wannan gabar yana da kyau mutane su fahimta cewa duk lokacin da mutum yake aikin neman lada to ya guji ɗaukan alhaki saboda ɗaukan alhaki a wajen neman lada yana cutar da ladan da ake nema an fahimta kamar mai ɗawafi ne kaga wasu suna ɗawafi suna tattura suna hanka da walansu yana ɗawafi yana tafiya ya ture wannan ya taka wannan ya mangaru wannan wai shi yana so ya samu ya gama kaga yana barbaɗar da ladan ladan tawafin nasa a hakkokin mutane da yake shiga da haka mutumin da ya zo masallaci kai da ka zo masallaci kuma ka kama cutar da waɗansu kana tsallaka kafaɗu kana dafa-dafe ka dafa wannan ka ture wannan duka wannan cutarwa ce shi yasa wani da ya shigo masallaci annabi sallallahu alaihi wasallam yana hudu ba ya hange shi yana bubbuɗe mutane yana dafa kafadun su yana tsallakawa sai ce da shi ijlis wa qad azaita wa anaita zauna ka cutar kuma bayan kida ma ka makara ka zo a makare kuma kana cutar da mutane to da yana daga cikin ladubban idan ka zo sallar juma'a masallaci to samu gurin da ya dace ba tare da ka cutar da wani ba idan ta kama sai ka tsallaka wani ko ta kama sai ka ture wani ko sai ka hankale wani ko sai ka canki wani to ka tsaya a daidai yadda ka samu kanka shi sahu zai daidaita kansa lokacin da aka tashi kuma ba dabara ba ce bari ka tsallaka ka je ka can gaba gaba saboda in an tashi lissafin yan sahun gaba ku ne yan sahun gaba yan sahun gaba sun riga ka zuwa tuntuni don haka annabi alaihi salatu wassalam ya ce summa atal masjida wa lam yufarriq bayna ithnayn ya zo masallaci bai raba tsakanin mutum biyu ba thumma salla ma qaddara lahu sannan ya sallaci abin da aka hukunta masa zai sallata ko thumma salla ma kutiba lahu sannan ya sallaci abin da aka rubuta aka hukunta zai sallata wato na nafilfili fili idan an je masallaci sallar juma'a to kuma ba zama ake ba mutum zai yi sallah mafi karanci raka'a biyu ta gaisuwar masallaci da neman falala ya so ya ci gaba da yin nafilfili matukan liman bai zo ba saboda annabi alaihi salatu wassalam ya ce wa sallama kutiba lahu ya sallaci abin da aka hukunta zai sallata kaga ba iyakance masa ba ba ce ya sallaci raka'a biyu ba ko ya sallaci raka'a hudu ba a ma kutiba lahu abin da duk Allah ya hukunta masa zai sallata ya sallata thumma ansata idza takallama al-imamu sannan kuma yayi shiru lokacin da liman ya buɗi baki ya fara magana kun gana aka ce idza takallama al-imamu matukan liman ne ya hau mimbari da ya fara magana sunanta hudu ba kar ma a ɗauka cewa yaren larabci ne kadai hudu ba ko kuma idan liman yana ba da sanarwa kafin hudu ba ita ba hudu ba bace bai fara ba da zaran ya miƙe akan mimbari ya buɗi baki ya fara magana sunanta hudu ba idza takallama al-imamu wani lokacin wani limamin zaka ga yana da wani sako daban kuma sakon takarda daban sai a ɗauka cewa sakon da yake isarwa kafin na takarda ba hudu ba bane sai idan ya fara karanta takarda ne innal hamdalillah lokacin ne ya fara hudu ba a'a da zaran ya fara magana ya fara hudu ba da dalilin faɗin annabi sallallahu alaihi wasallam thumma ansata idza takallama al-imam sannan yayi shiru lokacin da liman yayi magana غفر له ما كان بينه وبين الجمعة الأخرى za a gafarta masa tsakaninsa da juma'a wata za a gafarta masa tsakaninsa da wata juma'ar mana kenan daga wannan ranar zuwa wata juma'ar za a gafarta masa duk zunubin da zai a wannan tsakanin a dalilin ya zo da waɗannan ladubban ya yi wanka ya yi tsafta har an ambaci man shahuwa an ambaci turare duka ana nufin ya yi tsafta kenan sannan ya zo masallaci bai cutar da kowa ba sannan ya taho da tsarkinsa a kula ya yi wanka ya yi alwalatin daga can da tsarkinsa ya taho ba sai da zo masallaci ya je famfan masallaci yana alwala ba daga gida ya ba ce aka yi in yi a masallacin ba ta yi ba amma dai ya rage wa kansa falala an fi so a taho da alwalar daga gida sannan na uku ya yi mulka da abin da ya samu na hudu ya sa turare ko da na matarsa ne na biyar bai cutar ba da kowane irin dangin cutarwa an ba da misali da mafi karanci raba mutum biyu ka shiga tsakaninsu kun ga wannan mafi karancin cutarwa ne bai kai kamangari mutum ba bai kai ka yaba mutum dattin kafa a kafaɗar rigarsa ba bai kai ga goga mutum kirci a kumatu ba mafi karancin cutarwa bai yi ba sannan na shirya ya ja bakin sa ya shiru idan liman ya fara hudu ba baya magana baya wasa baya wargi abubuwa guda shidan nan annabi alaihi salatu wassalam ya ce idan mutum ya kiyaye su to zai samu gafara tsakanin juma'a biyu Allah ka gafarta mana to shine malam sai ya kawo daga ciki to bayan wanka sai malam ya kawo azina wa yustahabbu zina bi ahsani thiyabi an so yin ado da mafi kyan tufafi nan ce mafi kyan tufafi mukan ce kure a daka sun ce kure a daka wato kayan da suke kasan a daka a daka kuma shine akwatin nan irin na karfe na da wanda da duk kyawawan kaya can ake kai su sai a ɓoye saboda ba na sakawan kusa ba ne in an yi so wannan kayan to fa an kure an kure ado akwai na sama sama tsunmo kara na yau da kullum akwai na kasa wanda su sai wuri ya yi wuri to su ne kure a daka to ko da ba sabi ba ne mutum ya sa mafi kyan tufafi kar ya je ya ɗauko tufafinsa mummuna ya saka a je sallar juma ana son mafi kyan tufafi ko daga cikin mafi kyan tufafi ko da ba sai ka ɗauko na ƙololuwar a kyau ba amma dai suna cikin kayanka na gadara da kake jin ko ina zaka iya zuwa da su in dai sai an yi wanka an challa riga aje to irin wannan kayan in sabi ne to ya fi kyautuwa amma dai ko ma yaya ana son su kasance farare saboda manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya kwadaitar ta sanya farin tufafi musamman ranar juma'a idan ba a samu farin ba to ba laifi sai a sa kowane kalama ko baki ne wasu malamai ma suka ce fari tsoho baki sabo gara baki sabo saboda ana son ne ya zama dai mafi kyau kawai in farin tsoho ne bakin kuma sabo ne to sai ka sa sabon shi yasa tun muna yara aka koya mana fara sa sabon kaya jeren juma'a har yanzu mun kasa bari fara sa sabon kaya sai ran juma'a an kaɗan yi sabuwar rigar ka sai kai ta kuma sai kai ta tattalin ta sai ran juma'a ranar ne za ka ɓare ta ka saka an tarbiyya ce mai kyau kan mi kuɗi ya zama kullum ma sabuwar rigar ce ko haka masu kuɗi suke yi wai malamin zai ce Allah ya sa yanzu jin daɗi ne kullum mutum ya sa sabuwar riga ni na ganin ba jin daɗi ba ne jin daɗi ne kullum mutum na na isha rabi Allah ana ta ce ai wanda bai wanda bai ba shi da tsofo bai san daɗin sabo ba wanda ba shi da tsoho bai san daɗin sabo ba saboda in kullum sabo kake sawa to baka more ba sabon ma kana jin daɗinsa ne saboda ka san tsoho ku gane ɗan adam baya gane ni'ima sai tare da kishiyarta me yasa muke manta mana da lafiya ya shine kullum kana cikin lafiya kullum kana cikin lafiya sai ka manta ma ni'ima ce amma in ka gurzuna sati in ka zo ka dan fara taka kana dan fita haka kana ganin mutane suka ce sai ka fara jin daɗi to haka ne dan adam baya gane martabar ni'ima sai da kishi an hada masa da kishiyarta na to tufafin a sa fari in an samu in ba a samu fari ba a sa kowanne ma in an samu set ya zama set riga da wando iri daya ba gambal habaru ba to an fi son haka in set bai samu ba shi kenan a zamanin yanzu kuma zai ga hadda hula ma ana yin set wani ma har takalmi da riga da hula da takalmi wani ma har da agogo eh har glass ma ana yin talaka kai an yi nisa a gayu akwai wanda mota ma rigar da ya saka motar da dauko amma wannan kan gaskiya ba anan kusa yake ba ashe kobar waya ok waya sama kobarta kala kayansa sai ya cire sai ya saka kai ana abin ya yawa a gayin ya yawa abin da aka samu daga annabi sallallahu alaihi wasallama wata rana a kofar masallaci sai ga wani bawan Allah yana sayar da yana sayar da kaya mayafi da da zani da na ɗaurawa kwarjalle set set haka sai na umar sai ya ga wani set mai kyau ya ce ya ma'aikin Allah me zai hana ka sai wannan set ɗin saboda ka rika sakawa ran juma'a da kuma ranar da za ka yi baki wannan ya nuna cewa kuma annabi sallama sai ya yadda sai ya saya din annabi alaihi salatu wasallam yana da kayansa na taryan baki da na sawa ranar juma'a iya da amincin Allah tabbata gare shi don haka sanya wani kaya na musamman ranar juma'a yana daga ladubban da manzan Allah salama ya koyar da al'ummarsa haka sanya kaya saboda zuwan baki taryan baki to wannan yana daga ladubban da manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya koyar da al'ummarsa a wani hadisi annabi alaihi salatu wassalam yace ma ala ahadikum law ittakhadha thawbayn li yawm al-jum'ati siwa thawbayn hinatihi me laifin dayan ku a ce ya samu tufafi guda biyu na sama da na ƙasa set guda biyu banda tufafinsa na zuwa wajen aiki saboda ranar juma'a a kenan ana so ran juma'a mutum ya zama yana da tufafi na musamman ko da yana sa su wata rana amma da ran juma'ar ya ɓare su ne takanas don ranar juma'a ba wai tun laraba suke jikinsa ba ran juma'a ma daga nan kawai sai masallacin juma'a ko tun jiya alamin su ne a jikinsa ya kwana da su yanzu yau ma yayi masallacin juma'a a sun zama tufafin sana'a kenan amma ina ma a ce ran juma'ar bare su yayi daga wanki da guga ya saka su shine ya zama kenan ran juma'a tana da yana da kayansa na kayanta na musamman ba ana nufin ya ware wasu kaya sai juma'a juma'a kaɗai yake saka su ba a'a amma da ce ran juma'ar ɗauko su yayi a wanke a goge ya saka bai haɗa zuwa juma'ar tufar zuwa juma'a da wata hidima ba sai dai bayan juma'ar ya yi hidimar da ita duka duk saboda ana son mutum ya zama ranar juma'a a cikin tsafta da kwalisa wa kafsu sharibi malam yace da sai gashin baki wa taqlimul azafiri da yanke faratu kumba waɗannan rage ne guda biyu daga cikin sunnonin rage na tsafta a musulunci guda biyar annabi sallallahu alaihi wasallama yace sunnoni na ɗabi'a na tsafta guda biyar ne ɗabi'a ta ɗan adam ɗabi'a ta ɗan adam ma ta goyi bayan kula da wannan tsaftar sai ya ce kaciya sannan cirje hammata gashin hammata sannan yanke farce sannan aske mara sai sai gashin baki waɗannan gyara ne guda biyar na ɗabi'a duk ɗabi'ar mutum tana tare da wannan gyara guda biyar ɗin duk waɗanda ba sa kaciya sun fita daga ɗabi'a ta ɗan adam don a ɗabi'ar ɗan adam a ɗabi'ar ɗan adam yana son kaciya sai dai in ya tashi ya samu kansa cikin mummunar al'adar da ba a kaciya to kuma dama a ita ɗabi'a wani dalili yakan canza ta ai tauhidi ma a ɗabi'a yake bauta wa Allah ma a ɗabi'a yake amma idan mutum ya samu kansa a wajen da ba a tauhidi ba a bauta wa Allah sai a canza ɗabi'a zuwa wani abu daban to kaciya ɗabi'a ce shi yasa tashi da muka yi muka ga ana kaciya babu wanda yake musu ko yake jayayya ko yake neman aya ko hadisi akan kaciya ban tsammaci akwai wanda yake bukatan a bashi aya ko hadisi ma akan kaciya ba wannan ba komai yake nunawa ba illa ɗabi'a ta yadda da kaciya to hakan nan cirji hammata gyaran gashin hammata ba a barin hammata a cinkushe da gashi duk yadda kake kokarin tsafta idan baka cire shi ba zai barka kai tsaftar ba shi zai dinga wargaza maka tsaftar ka cikin mintuna kaɗan shi sa nan salma ya yi kira zuwa ga a dinga cirewa sannan yanke farci sannan aske mara sannan kuma aske gashin baki amma aske gemu shi laifi ne barinsa ne shari'a barinsa wajibi ne a bar shi sai illa rura amma a bar shi haka manzon sallama yake ku cika shi yake kuma ku sake shi ku cika shi shine ku bar shi ya ta ya ta fesowa ta ko'ina haɓa da kumatu duk ya ta fesowa shine ku cika shi ku sake shi kuma shine ku bashi ya tsayi ku daina gindile shi ku daina yayyanke shi kuna hana shi sakewa gashin kai kuma shi kuma al'ada ne ba ɗabi'a ba ce aske shi al'ada ce masu al'adar barinsa za za ku ga al'adarsu suna gyara shi in ka je ka samu larabawa da wuya ka ga balarabe ya yi aski irin yadda muke aski ya je shagon aski wai an cicciɓi gashinsa daga daga ƙasa an ɗebe shi irin yadda muke aski da wuya balarabe ya maka haka sai dai umara yi ko hajji amma dai shagon aski ne haka zai je da almakashi ana baza shi da kum ana ana dan rage shi ana baza shi da kum ana rage shi har a gama ya tashi ka rasa me aka yi amma su sun san me suka yi manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama shi ma ba a rawaito yana aski ba sai umara ko haji ke sa gashin sa tsira da amincin Allah sabata gare shi suka ce har ka fada yake tabawa sallallahu alaihi wa sallam shi sa lokacin aikin hajjin ban kwana akwai wani bawan Allah cikin sahabbai wanda kwarkwata ta dame shi saboda yawan gashin da yake kansa bai farga ba ce kwarkwata ta shige shi tana ta hayayyafa don haka ta dame shi akai har ta zo tana da ta ji rana tana zazzabowa har goshi Allah sallama ya ce kai kai kai wannan al'amarin naka yayi tsanani ka je ka kai aski in ya so sai ka yi fidiya sai ka yanka a madadin askin da kai shine har Allah ta'ala yake cewa faman kana minkum maridan aw bihi adan min ra'sihi fa fidyatun min siyamin aw sadaqatin aw nusuk saboda su a al'adar su wasu cika yin aski ba wasu kuma zaka samu al'adar su aski ne askin ma malu su dan haka su kawai haka suke wasu kuma za ka samu baina baina yan ganin dama ne al'adarsu ana aski kuma ana barin gashi kamar al'adar mu ana aski kuma ana barin gashi amma da salama ya ce duk wanda Allah ya masa baiwar gashi to ya karrama shi in za ka bar gashin to kar ka bar shi kuma kamar na mahaukaci yana ciccurewa ya yi datti ya yi kata-kata abin kyama kamar yadda mahaukata suke a sai ka taje shi ka gyara shi in za ka bashi to kuma ɗayan biyu ne ko bari duka ko cire duka ba a cire wani ɓangare na gashi a bar wani ɓangare ba a yi manzan salama ya hana ko ka cire shi duka ko ka bar shi duka in ka bar shi duka sai ka ta gyara shi in za ka cire kuma ka cire duka shi ko gashin baki sunna ce ta ɗabi'a a cire gashin baki in ya ɗan girma a cire in ya ɗan girma a cire kar a bar shi ya zara-zara irin yadda wasu suke wani ma zai ga ya kwashe gemin ya bar gashin baki abun tsoro ya kwashe gemin tas sannan gashin baki kuma haka duguzuzu ya bar shi kaga wannan ya yi upside down da shari'a shari'a ta ce a bar gemu a cire gashin baki shi kuma ya bar gashin baki ya cire gemu kaga wannan shi da annabi ranar alkiyama in ba Allah ya kawo ta da sauki ba akwai tuhuma domin direct opposite da abin da Muhammad sallama ya ce to hatsari ne mai girma mutum opposition umarnin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam hatsari ne mai girma haka yan uwa a kiyaye da irin wannan al'ada da aka ɗauka a wajen waɗansu wanda asalinsu ba musulmai ba ne ba to wannan na cikin ladubbar ranar juma'a gyara gashin baki a cire farci wasiwaku da shiwaki kar a yi tsaftar biri kashi a moɗa a yi shiwaki kar mutum ya yi wankan kuma ya sa kyakkyawan kayan kuma ya je ta hamma a masallaci na damun makwabtansa a sai a shiwaki a gyara a yi buroshi ko a shiwaki a goge baki annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce in banda gudun makar ya matsa mana ba to da ya yi umarni da shiwaki lokacin kowace sallah to ina ya juma'a da aka yi kira zuwa ga aiwan kayan za a je a sa kyakkyawan kaya in za a je a yanke farce a yi aski idan za a je haka min babu aula a goge baki in za a je wa masu tobi da shafa turare wannan shine cikon adam za ka iya yin adam in baka shafa turare ba sai kuma tsami ya dawo da wuri amma inda turare to za ka taimaka wa duk wani wanda kake kusa da shi saboda Allah ya gina ɗabi'ar ɗan adam akan son ƙamshi idan kana ƙamshin nan to zai ji daɗin zama da kai duk mutum in dai ba wanda yake da matsala ba turare na busa shi ne yana jin daɗi don haka wannan turaren kowa yana kaɗa nasa kowa yana kaɗa nasa sai ka ga ba mai matsawa kowa za a yi sallah cikin nutsuwa za a yi sallah cikin nutsuwa kuma irin wannan shi ke bambanta masallacin da ake karatu da masallacin da ba a karatu wani ya taɓa zuwa wani masallaci irin masallacin ahalus sunnan nan saf saf saf saf ya shiga masallacin ya yi sallah shi bai saba sallah irin wannan masallacin ba saboda yana kallon masallacin izala ne shi baya zuwa masallacin izala wata ran tsautsayi ya dawo daga gona ya ce bari dai waɗannan matsiyatan yau kan na musu zalla ɗaya sai ya shiga da ya shiga ya je aka yi sallah aka idar da sallah da ya fito baranda sai ya kasa hakuri ce shegu dole su raba masallaci ashe duk kanshi suke masallacin masallacin su daɗi masallacin su ya bashi sha'awa an saki fanka saboda ba a wasa da harkar ta da inji a kunna fanka an saki fanka a masallaci ga tsafta masallacin yana kanshi masu sallah suna kanshi ba mai damun wani to wani abin su ya burge shi da ya fito har yake har yace har yace mana shegu to abin da ake so kenan ya zama na cewa ba wanda ya matsa wani kowa ya ji farin ciki da kusacinsa da dan uwansa wa nahu zalika da makamantan haka daga cikin ladubban zuwa sallar juma'a daga cikin ladubban zuwa sallar juma'a da malam bai ambata ba ya sanya su a cikin nahau zalika shine tafiya da wuri tafiya da wuri matukar mutum zai ya samu iko saboda annabi alaihi salatu wassalam yace wanda yayi tsarki yana nufin yayi alwala ko yayi wanka na tsarki daga gidansa sannan ya tafi masallacin juma'a sai ya tafi a lokaci na farko to kamar ya yi sadaka da yankakken raƙumi ne wanda ya tafi a lokaci na biyu kamar ya yi sadaka da yankakken sa ne wanda ya je a lokaci na uku kamar ya yi sadaka da yankakken rago wanda ya je a lokaci na hudu kamar ya yi sadaka ne da yankakkiyar kaza wanda ya ji a lokaci na biyar kamar ya yi sadaka ne da kwai daga nan kuma an gama rabon waɗannan a waɗannan ladaddaki na ƙarshe shine zuwan liman da liman ya hau mumbari to lokutan nan sun ƙare malamai sun sha bamban wajen ambaton lokutan kamar da zance mai inganci suna fara ne daga zawali daga karkatar rana zuwa hawan liman mumbai ba lokuta ne masu tsawo ba daga wannan sai wannan daga wannan sai wannan kwadaitarwa ce ake yi mutum ya je shi masallaci da wuri Allah subhanahu wataala shi ya warwa kansa sanin idan ka je da wurin kana cikin wani category ne amma da duk wanda ya je kafin zuwan liman to ya dace da lokacin da ake nufi din wanda ya je lokacin liman yana hudu ba to shi ya dace da kawai lokacin juma'a shi kenan zai samu falalarsa ta ya je sallar juma'a amma an gama rabon wancan kafin ya iso liman yana hawa mun bari an ɗauke littafin rubuta masu irin wannan irin wannan sadaka to waɗannan laduba na zuwa sallar juma'a kenan wanda malam ya ambata da wanda muka ƙara bai ambata ba wanka da kuma zuwa da wuri amma wasu laduba wanda suka danganci ranar juma'a ba na zuwa sallar juma'a ba kamar karanta suratul sajada da suratul insan a sallar asuba kamar karanta suratul kahafi a ranar juma'a kamar yawaita salatin annabi sallallahu alaihi wasallama da yamma kamar addu'a a lokacin da a wani lokaci wanda yake kankanin lokaci ne a ranar juma'a Allah yana karɓanta kamar sada zumunci da sauran abubuwan da malamai suka ambata daga ladubban ranar juma'a duka wannan ba mahallinsu ba ne tun da malam ya takaita ne akan ambatan ladubban zuwa sallar juma'a ba ladubban ranar juma'a ba amma duk waɗancan da na ambata ɗin kuma su ma a mahallin da aka yi maganar su sun tabbata a shari'a na haka ranar juma'a babbar rana ce a wajen al'ummar musulmi malam ya ce wa yasqutu fardul jumu'ati bi maradin yata'addaru ma'ahu al-ityan aw la yaqdiru illa bi mashaqqatin shadida yanzu malam ya fara ambaton kuma uzurori da ka iya hana zuwa sallar juma'a bayan mun ji sharuɗa na wajibcin sallar juma'a da sharuɗan yinta da kuma ladubban zuwanta to rai kwakwai mutu kwakwai ba kullum ka kwana a gada ba musulunci addini ne mai sauƙi mai sauƙaƙewa kuma mai son abi tafarki na sauƙi duk yadda kaji musulunci ya zo da wajibi kaji musulunci ya zo da farilla ya kuma tsananta to ka sani cewa musulunci yana da wani tsari na sauki a lokacin da kai ba za ka iya ba to malamai sun ambaci uzurori da a dalilin irin waɗannan uzurori juma'ar takan faɗi a kan mutum amma fa in ta faɗin a zahar zai yi muna nan akan ka'idar duk wanda juma'a ta faɗi a kansa saboda wani uzuri to zai yi azhar ka hada hadda idi da mutum ya je ranar juma'a baya sarayar masa azhar juma'ar kawai aka aka karbi uzurinsa ba sai ya dawo ba to ga wasu masu uzurorin ma da aka sarayar musu wajabcin juma'a wa yasqutu fardul jumu'ati mala yace faralin juma'a yana faduwa bi maradin da rashin lafiya ku duba anan sai aka ce fardul jumu'ati faralin juma'a wannan lafazi ne mai kyau da malam ya faɗe shi faralin juma'a ma'ana kenan da a ce marar lafiyar za a tattage shi a kai shi ya sallar juma'a ta yi farillar ce ta fada a kansa wajabcin ne ya fada a kansa amma inda zai sami yadda zai yi ya je din ya yin shi kenan tun da haka ya zaɓa amma dai dan ta Allah kan ya sauke masa dolan da ya ɗora masa da rashin lafiya ya ta'azzaru ma'ahul itiyanu wanda zuwa masallacin zai gagara da irin wannan rashin lafiyar irin rashin lafiyar da zuwa masallacin zai gagara aula ya kadiru ko kuma ba zai iya zuwan ba illa bi mashakkatin shadida sai da tsanani a sai da wahala mai tsanani wahala mai tsanani nan malamai galibi sukan ce wa mashakka irin wannan mashakka za'ida wahala da ta daɗu domin ba wani aiki ba ce akwai wahala a cikinsa lafiyayyen ma zuwa sallar juma'a akwai wahala ma zuwa karatun nan akwai wahala zuwa sallar asuba zuwa sallar kowane aiki azumi akwai wahala aikin hajji akwai wahala kowane aiki ko na ibada ko na sa kai akwai wahala kawai abin da ya dauki yake dauke wahalar shine yarda da yin wannan yardar da zuciya ta yi amintuwar da zuciya ta yi gwargwadon yardarta gwargwadon faduwar wahalar ba ta ganin mutum sai ya kasa sai wa matarsa foda da gazal da jambaki na dubu da ɗari biyar amma ya je shi yana zawarci ya siya ba zaurarsa wayar dubu goma sha bakwai da ɗari biyar eh to me yasa ya ji wahalar dubu da ɗari biyar na gazalin matarsa zuciyarsa bata aminta ba me yasa farar ya irga kawai ko ya tura kawai ta waya a mai waya kawai kudin waya ba zai rasa bai ji komai ba zuciyarsa ta yadda to a lokacin da mutum sai ya zama ya fuskanci wahala da ta daɗu akan wahalar da ake sha akan wannan aikin ba wai azumi ba wahala ba ne akwai wahala dama to amma sai shi kuma sai wahalar tasa ta ƙaru akan akan ta kowa saboda wani dalili saboda wani dalili to irin wannan wahalar takan sa shari'a ta dube ka saboda wahalar ka ta kere irin wahalar da saura suke sha ba don komai ba sai don wani dalili da ke tare da kai na rauni ko tsufa ko rashin lafiya ko tafiya to sai shari'a ta ce kai uzurinka nan zai ƙara maka wahala fiye da wahalar cikin gari don haka kai ka haƙura sai kai ma ka fita daga uzurin ana so wahalarka ta daidaita da ta sauran mutanen gari ne to haka duk ibada take to zuwa sallar juma'a ga marar lafiya idan ya zama wahalar za ta daɗu masa akan wahalar da kowa yake sha mai zuwa sallar juma'a saboda ba shi da lafiya to shi kenan ce kowa yana fita ya tafi sallar juma'a amma shi kafin ya fito a cikin gidan ma aiki yana nishi yana tafiya yana hutawa da haka bai je masallacin ba haka ake ba haka kowa je masallaci ba kai kana da matsala to kawai ka zauna a gida wahalar ka ta zama za'ida ta zama ta daɗu akan wahalar kowa to irin wannan rashin lafiya kun ga rashin lafiya mai hana zuwa kwata-kwata rashin lafiya da ba zai hana zuwa ba amma wahala za ta daɗu to irin wannan rashin lafiya duka wajibcin sallar juma'a yana faɗuwa da su wa bi tamridi qaribin da kuma jinyar makusaci jinyar mahaifi ko jinyar mahaifiya ko jinyar dan uwa ko jinyar baffa me yasa aka ce makusaci saboda wai idan ba makusaci bane ba lallai sai kai ba wala Allah akwai makusacinsa da ke kula da shi kai abokin kai abokin mai jinyar ne abokin makusacin ne kuna zaune sai ka ce to ai muka ma ba juma'a kan tunda muna kula da marar lafiya a bar makusacin sa kusa da shi kai kuma ka tafi sallar juma'a wai galibi makusaci shi ke jinyar makusacinsa amma in ta kama wani ba makusacin ba jinyar ta kama shi yayi kuma shi ne mai yi shi kenan kamar yanzu masu aikin asibiti nurses nas a ce shi yake da duti shi yake kula da marasa lafiya yana ba su magani maiwa shi kadai ne a wajen ba hali a wani local arrangement na wani ya je sallar juma'a ko da ma a ce su biyun ne ba zai yiwu su tafi gaba ɗaya sallar juma'a su bar marasa lafiya ba dole a local arrangement in ma ta kama in ma har yi zamana cewa zai yiwu ɗaya ya jira nan ma in ba zai yiwu ɗaya ya jira ɗin ba majinyitan suna da yawa to a nan gashi ba makusantansu ba ne amma tunda su ne masu yi ba makusantan ba to sai su zauna sai su kula da su da aikinsu da haka nurses waɗanda suke da duti kuma ya zamana cewa kaucewarsu daga wannan dutin zai cutar da majinyata ko ya cutar da su akan aikinsu to suna da uzurin da ba za su je sallar juma'a ba sai su yi sallar azhar ko likita da yake tiyata ko nasu da suke kan masu da suke kan wajen kan aikin tiyata wa bi khawfi zalimin sannan juma'a tana faduwa da tsoron wani azzalimi yu'zihi fi malihi da zai cutar da shi a dukiyarsa au nafsihi ko kuma zai cutar da shi a rayuwarsa akwai wani da in ya fito zai je sallar juma'a to zai cutar da shi a dukiyarsa kuma cutarwa na zalunci ne cutarwa na zalunci ne to wannan ba zai je sallar sai a da zuwa sallar juma'a to idan cutarwa kuma ba na zalunci ba ne ba misali yanzu a ce mutum zai tafi sallar juma'a ya kama hanyar sallar juma'a sai ya ga road safety sai ya ga road safety sai ya share kwana kuma ba wata hanya ta zuwa masallacin juma'a sai wannan hanya juma'a za ta faɗi a kansa zalunta za a yi shi ne sa ya juya ake ka gani shi me za ya juya shi ma ba shi da gaskiya to waye mai gaskiya to a cikin biyu a ya za ku ce babu shi farar zafi aikinsa yake kuma wannan da ya zo ya tsaya akan hanya ba sabawa aikinsa ya yi ba a tsarin tsarin aikinsa akwai wannan saboda kula da lafiyar kan hanya da lafiyar karafu to kaga ba za a ce ya zo tare ko ya zo fashi ba balle a kira shi ya zo zalunci to shi kenan dai almuhim abin da muke karatu a kansa shine mutumin da yake jin tsoron za a iya zaluntarsa a dukiyarsa ko a zalunce shi a rayuwarsa ya fito da tafi sallar juma'a kuma sai ga wasu 'yan ta'adda 'yan tsara suka ko kuma wasu da 'yan bindiga to wannan duka sai ya haƙura da zuwa sallar juma'a saboda kar duki kan rayuwarsa ta fada cikin hatsari malam ya ce au khawfi narin ko tsoron wuta au sarikin ko tsoron ɓarawo yana tsoron wuta wuta ina a gidansa mai yiwa an cinna wuta a kusa da gidansa tana cin daji ina jin tsoron kar yayi nisa ta zo ta kama gidansa dama don garkara ne da haka sai tsaya yake kiwon wannan wuta kaftiyo kan gidansa yana jin tsoron kar ya tafi wani abu ya biyo baya to wannan babu laifi ya tsaya ya kiwon gidansa ko dukiyarsa kar wannan wuta ta iso ko kuma tsoron barawo barayi yake tsoro kar ya tafi ya bar sa ko kayansa duk irin rufe su da ya yi to za a iya ballawa a ɗauka akwai bata gari wanda suke yawo suke bin kayan mutane sai ya ji tsoron hakan to sai ya haƙura da zuwa sallar juma idan kuma mai gadi suka samu suka ba shi ajiyar dukiyarsu za su je sallar juma'a babu laifi ya musu gadin dukiyarsu shi juma'a ta fadi a kansa au hafsul gurama ilahu ko kuma tsarewan masu bin sa bashi akwai ana bin sa bashi ya tabbatar idan ya je sallar juma'a a can za a dafe shi an ba da arrestin dinsa alkali ya ba da nemansa an cika arrest warrant yana da labari don haka ana nan ma ana fako ne ce to shi kenan a duk yadda yake da ju ai zai zai zo juma'a to ya zo juma'a za a dafe shi sai ya samu labari a to da ya zo a kama shi a je a rufe shi ai ya haƙura da zuwa sallar ba shi fa ake bunsa amma malamai suka ce ya haƙura da zuwa sallar juma'ar kar ya zo a kama shi a je a sa shi a kurkuku ba an daure masa gindi kar ya biya bashi bane to amma dai ya san yadda zai yi ya biya kar a kama shi ya zo bautar Allah yawwa a kama shi a wani wuri ko ya je sayan rake ko ya je sayan tumatir da tasai wa huwa mu'sirun kuma alhalin ba shi da shi mu'sirun gadiyayye ne ba shi da yadda zai biya bashin idan yana da ikon biyan bashin to bai halarta ya bar su zuwa sallar juma'a ba yana da kuɗin biya cewa ce ba zai biya ba ya ga mai karɓa kuma aka ba da arashin ɗinsa a kama shi kuma sai ya ɗauko a shimawi ya kaɗe a iziya ya kaɗe mata kura ya ce ai wani irin wanda ake bi ba shi an ce ba sai mu je sallar juma'a ba a babu a iziya a iziya cewa aka ce wa huwa mu'asirun kuma ba shi da halin biya to sai ya hakura da zuwa amma yana da halin biya to ba a iziya ba wa bil wahlil kasiri sannan sallar juma'a tana faduwa da caɗi mai yawa da damana an yi ruwa hanyar ta yi caɓi daga gidanka zuwa masallacin kayan ma sai ya caɓa-caɓa ko ka sha wahala kana zamewa wal matsari shadid da kuma ruwa mai tsanani ana zuga ruwan sama kamar da bakin ƙwarya wa aklis saumi da kuma cin asum ko asau cin tafarnuwa yana tsarayar da sallar juma'a wal uryi da kuma tsaraici wanda ya ci albasa ko ya ci tafarnuwa ko ya sha wani magani da yake da jikinsa yake wari ko jikinsa ko bakinsa ta yadda dai wani turarensa wani waye ɗinsa ba zai hana jin wannan abun ba ko yake da wani gyambo mai ɗoyi ko yake da wani ciwo a ko a ƙafa da yake damun mutane to dan Allah ya haƙura da zuwa sallar juma'a innal mala'ikata tata'azza mimma yata'azza min ibnu adam manzon sallama yace mala'iku ma suna cutuwa da irin abin da yake cutar da dan adam ka zauna a wuri daya wal uryi hakan nan tsaraici wanda ba shi da ainihin wato tufafi da zai saka ya je sallar juma'a to kada ya je tsirara taron jama'a ne ya sallah a zahar tsirararsa a gida kada ji juma'a da haka abin da ake cewa tsaraici ba shi da abin da zai rufe cibiyarsa zuwa gwiwarsa amma yana da abin da zai rufe cibiya zuwa gwiwa to sai ta sallar juma'a sai dai idan hakan din ya saba wa al'ada zai zama abin magana abin kallo a tare ana kallonsa yara da manya ana nuna shi to sai ya hakura kamar al'adar mu ta yanzu mu yanzu mutum a gan shi da da tawul daga wannan cibiya zuwa gwiwa ya zo sallar juma'a ya kake gani akwai matsala yawa to don haka idan iya wannan mutum yake da shi zai je sallar juma'a ba al'adar mu an fahimta shi kenan ya kare wa bi corona da corona to wani abubuwan da aka lissafo da hawa suka kai corona ba to amma lokacin da malamai suka bada suka goyi bayan kar aje sallar juma'a saboda corona wasu aka yi ta zagin su cewa sun ba su damu da addini ba sun goyi bayan sun goyi bayan a rusa addini ba haka bane ga zai muna ta lissafa abubuwan da suke hana zuwa sallar juma'a wasu ma ba su kai corona ba har tafarnuwa kar wani ya cutu kar ka cutar da wani inda yanda coronan yanda masu bincike a wancan lokacin suka faɗe ta hakan take to ai hakan take a shari'a kawai daga bada da aka gane ta zama siyasa shikenan kawai shikenan amma in da gaske hakan take to haka ne ya za a ce kawai in ka gaisa da mutum sai ka ɗauki cuta kuma ka yarda kai ku gaisa a in ka kusa da mutum ya face majina ko ya ashitawa kai ma sai kamar rashin lafiya kuma kai dan kai dan kai kai kai dan hakimin wanda ka basira ne sai ka je kuma sai ka je kusa da shi ai dai da da gaske haka jinyar nan take akwai ta haka to ko yaya mutane za su yi da mu haka za mu je mutane su zaun hakuri su zauna a gida saboda ba za ka zo bautawa Allah ka koma wa iyalanka da masifa ba to amma da abin ya zama siyasa shikenan kuma mun yadda siyasa ce shikenan an gama takurin kurus eh Allah ta'ala ya kara mana lafiya da zama lafiya ya amintar da mu a wannan kasa ta mu mai albarka abinda muka yi daidai ubangiji Allah ya bamu ladansa kuskure kuma Allah ya gafarta mana wa sallallahu wa sallim ala nabiyyi karim wa ala alihi wa sahbihi ajma'in Bismillahir rahmanir rahim Alhamdulillahi rabbil alamin wa usalli wa usallimu ala asadin nabiyyin wa ashrafil mursalin nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in Wannan yace malam ni ne aka turo min kuɗi a account ɗina na banki kuma ba wanda ya kiran ya ce ya turo min kuɗi kuma ba wanda ya karbi akawun nan ba na malam ya matsayin wannan kuɗin a waje na yana nan a matsayin kuɗin da ba naka ba kuma abin da ya kamata ka yi shine ka je bankinka ka tambaye su suna da statement na shigar kuɗin daga akawun ɗin da kuɗin suka taho zuwa kai naka akawun ɗin to daga nan ne za ka ga me ya kamata ka yi in ka gane waye kana da lambar sa sai ka kira shi ka ji na me in ba gane waye ba to ɗayan biyu ko su baka lambar sa ka kira shi ya ma bayanin halin da ake ciki ko su ba ka account number sa a mayar masa wannan kudin ina ganin kayi haka ka fita daga kowace irin shakka da damuwa Allahu ta'ala alam to ina ga mu sallah ko subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik